بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لعدي درن الاثنين ودق وجه محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun jige a ƙarshen sura ta sittin da biyar wato suratul tagabun za mu tashi farkon sura ta sittin da shida suratul talaq wadda abdullahi bin mas'ud ko ibn abbas yana kiran ta da sunan suratul nisa al-qusra wato suratul nisa gajeriya domin ta kunshi hukunce hukunce da mu'amala musamman yadda mutum zai mu'amalanci iyali suratul nisa kamar yadda muka ji ko suratul talaq suratul talaq sura ce da ita ce in ka faro inji ita ce sura ta daga sama ta 66 a lissafi kuma sura ce madaniya wato an saukar da ita lokacin annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina tana da ayoyi guda goma sha biyu a littafin jumhur a gurin mutanen makka da madina da kufa duk sun tafi a kan cewa ayoyin ta sha biyu ne amma mutanen basra su suna ganin a littafin ta ayoyin ta goma sha ɗaya kamar idan mun riga mun san wannan sabanin yadda yake zuwa akan bambancin lissafi na kidaya sannan sura ce ta tasa'in da shida a jerin sauka kenan ta tasa'in da shida ta sauka bayan suratul insan kafin suratul bayyina bayan suratul insan wa al'ata alal insan kenan kafin lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab abin da ta kunsa kuma take koyarwa a kai shine zamantakewa da mu'amala musamman ga mutum mai iyali ya zai zamantakewa da iyalinsa ita wannan sura da take gajeriya mai faɗin ma'ana wannan abin take koyarwa muna roƙon Allah mana kucin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الله مدوكين sarki yace bayan بسم الله يا أيها النبي يا كي wannan annabi idan lallaqtum nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna to ku saki su li iddatihinna a cikin iddur wa ahsul idda kuma ku kiyaye iddar wa taqullaha rabbakum lalle ku kiyaye ubangijinku ku kiyaye Allah madaukakin sarki la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku kori mata daga dakunan su saboda ka take daga ce gaban mai gida ai ba gidan mahaifanta bane kamar yadda ake wala yakhrujna kada ita ma ta fita saboda din cewa an bada mata sai ai tana da gidan iyaye illa ba ce sai dai idan an yi addini bi fa'ida sun duru da albasha wanda malamai sun yi bayani akan me albasha mubayyinatin wanda take a fili karara ba zargi kake ba abu ne da ya tabbata wa tilka hududullah Allah ya ce wannan iyakoki na ne ni na ginda ya dokoki ba dokokin bature bane ko na yahudawa na wannan inji Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ƙetare wato dokokin Allah kuma faqad zalama nafsa to wai zani ba kowa yawa ba kansa yawa ya zalunci kansa la tadri kai baka sani ba wa a cikin wannan hukuncin da Allah ya yi wataƙila da Allah wataƙila Allah madaukakin sarki ya hudisu ya barar da ba'da zalika bayan wannan matsalar da kuka zamu kai da iyalinka amran sai aka kawo shi da nakira cewa wani al'amari zai iya faruwa bayan wancan fata wanda aka yi mala yake khutiban nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan tashriban wa takriman da farko aya ta fara da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi an fara ne dan a girmama annabi alaihi salatu wasalam akan babaki ake magana da shi tun makadabar ummata taba sannan daga baya aka shigo da magana al'umma dama ka'ida ba da suna cewa duk inda ka ji qur'ani yayi bayani yayi wa annabi wani umarni to da al'umma sai dai idan aya tana da wani wato tafsiri da ta yi ta nuna cewa annabi kadai ake ne kamar ya ayyuha annabi inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka bima afa Allahu alayka wa banati ammika ila akhir al-aya hakin da yake cewa wa ra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi sai ce khalisatan laka min duni mu'minin to wannan kalmar da khalisatan laka min duni mu'minin ki nuna ba wanda zai shiga yanzu wanda ta zo ta ce ga ni na kawo kaina kana zo na eh ina son to na baka ni kaina sai ka ce na karba ba wanda zai wannan a duniya wanda annabi shi kai aka ba wannan dawa duk girman malami a garin zo aka yi mara haka in yayi haka yayi zaman dadiro yawwa ba aure sunan ba aure shi ne sai ya bi wannan ka'idodin a cika ka'idoji guda hudu ya biya sadaki ga shedu a yi diga to sai ya cika wayannan ka'idodin in babu shi to bai aure ba amma annaba ne da zo da zuwa da ta kawo kanta yace tace na ba ka kai ya yace na karba aure ya kullu shi kadai aka ba wannan damar a duniya to kaga wannan aya ta tabbatar da haka to shine ma da yake gaya mana anan yace kuma ya ayyuha nabiyyu idza allamtumun nisaa kamar da muka ji mu ake nufi amma sai aka fara da annabi kamar da suratul ahzab ta fara ya ayyuha nabiyyu taqillaha wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin sai yace ne inna allaha kana bima ta'maluna khabira ka kalli yakin aya ya ayyuha nabiyyu taqillaha da mutum da yake ya kai wannan annabi ka kiyaye Allah ka ji tsoron Allah sai ce wala tu bi al kafirina kada ka buga kwarai wal munafiki wato da munafikai wala azabun go sannan ka kau wato ka kauda cutar wato tawakkal ala Allah sannan ka dogara da Allah kaga nan duk da mutum da ya ake bayani shine Annabi alaihi salatu wasalam sai ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira inda ayat bata jabe mu sai a ce bata jabe mu ba sai a ce inna Allah kana bima ta'malu khabira amma sai aka ce bima ta amalura Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa hikimin da mu ake ba da Allah alaihi salatu wasallam domin shi ne mu kowa ta kawa shi cikin bayan Allah ba wanda ya bi tsoron Allah madaukakin sarki to amma sai aka fara ta kansa da daura tsakuwa dan aya ta ji tsoro cewa in an ce ka ji tsoron Allah ba yana ta ake ba don wani ya ce ka ji tsoron Allah sai ce ni za ka kai wa ji tsoron Allah to annabi ba haka Allah ya ce masa ittaqillaha ka kiyaye Allah madaukakin sarki to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi ku duba yadda ayat ta bude domin da mantakewa ce kai da matar ka ne kai a cikin gida wani abu ne faru na zalunci ko ta zalunce ka ko ka zalunce ta to sai ka ya kowa ya kiyaye Allah amma kai an yi magana a kanka ne saboda kai ne alfa al omega kai kake da tafiya kai ne mai karfi ita kuma mai rauni ce shi za a gaya ba wannan cewa ka kiyaye Allah madaukakin sarki to shi ne inna Allah kana bima ta'maluna kabira nan kuma sai yake fa dalliquhunna in za ku tafi mace kaga akwai saki kenan saki halal ne a musulunci domin akwai kasashen da sun yi doka ba a sakin mace to ka je ka aura ka gari duk masu yawan bincike za ka irin wannan kasashen da ba a sakin mace kuma a wannan kasashen insha Allah za ka samu nan ne kasashen da wato mata sun fi kashe kansu ko maza saboda za a kai matakin da mutum mata ta muzguna mai kuma ba ya jinsu ko namiji ya muzguna mata ta wuce da furencin ta koma OTD da karshe tana ganin ko gwara ta mutu irin waɗannan ƙasashen to a cikin saki akwai maslaha akwai abin da babu buƙatar lallai zama a ɗore jiki domin zaman ba zai yi ba to sai ga aka yi sakin kowa zai samu dama ya dan huta wataƙila daga nan a dawo a goma ko kuma a rabu shi kenan wai ya tabara kalibu lillahi kullum min sa'ati sai kowa Allah kowa Allah ya hada shi da rabansa to shi ne nan Allah ya ce faɗan da ku wannan to ku sake su sai ba da ka'ida shi ne ka abu da ya kamata musamman matasa irin waɗannan abubuwan da ba a ba mutum aure sai ya karanta badirus zaudai don badirus zaudai zai koyar da kai wato a hasken ma'aurata kenan zai koyar da kai yara ka zauna da iyalinka dukkan ka yawon kana mataki za a koyar da kai ya ake kwaɗan kalmomi wanda ba mutum ba zai zo da shi kalma bai ce da wata yake duk sai an koya ma kalmomin da ba a wasa da su a gidan aure wanda kake wasa da su a waje kana shiga gida ka to ka ture su duk sai ya koyar da kai amma yanzu a wajen da matan da mutum za ka kowa kawai kama kama shi mutum kawai jawa yake saboda ya ga wasu suna burge shi a youtube kawai an zo mata da miji ya yi wani wata waka ta minti biyu ko uku shi kenan sai ta wuce kuma wata kila wannan da suka yi wakar ba duk zaurawa ne dukan da mijin da matar kai ka san aure ba haka yake ba domin da haka yake me yasa suka zo a auren farko ba haka yake ba saboda haka ka ɗauki rayuwar da take ingantacciya ba fake life da bature yake faɗa ba domin wannan da kake zo ka kwaikwaya fake life ce mafi yawanci abin da ya sa muke samun matsala masu koya wa matasan mu zamantakewa aure da uku a ɗalibi wani matsalibu in namiji ne wani ɗan dirama wani celebrity za ka ga auren sa biyar ko da ko bakwai to ya baki da shi ila ya wake ne abadan ya wanda ya kasance aure ko zai koya wani yadda zai ka aure idan mace ce za ga bazawara ce bebi da ya'yanta ya za da akalli shekara ta goma sha biyar ba ta kuma wani auren ba me yasa ka rabu da auren farko har yanzu kuma wani kuma wani ba ke za ki koya ya mu yadda za su zauna a a ina za ki koyi rayuwa aure iyayen nan naku da kuke kiran su gidan su zuwa in ma baka koma gurin ta akwai da tabi'ai ba wannan mahaifiyar da ki da kika yana da waje boko ba ta ita za ta koya miki zama aure domin ita aka gaya cewa ki yi hakuri ki kaza ki kaza kuma ta dauka kuma ki yarinya ta har ta kawo ko inda ta kawo to wannan shi ne Allah mana wajen zargi yake to ku sake su ne in jati yin sai ka koyi wannan in za ka saki mace ka sake ta da iddata za a gaya mana ne idda wa ahsu da idda sannan ku kiyaye idda in da Allah mana wajen zargi ku kididdige ta wattaqullaha rabbakum sannan ku kiyaye ubangijin kaga nan cewa fadalliku hunna da iddatihinna wato ku sake su da iddarsu imam bukhari yana da ruwaya daga sali anna abdullahi bin umar akhbarahu cewa abdullahi bin umar ya baki labari annahu dallaka mar'atan lahu wa hiya haid abdullahi bin umar wata ran matar ta bata mar rai suka rabu to amma da hijabi sakin ya sake ta da tana al'ada kun san addini ya hada ta saki cikin al'ada domin za a zalunci mace me yasa da zalunci za a kawaita mata idda domin wannan jirin da take ciki ba shi al'ada ga wanda suka yi da wannan cewa sakin ma ya yi domin a gurin ba da wani ne talakun ne bi ai saki ne na bid'a saki a yayin da aka yi irin wannan sakin za mu ji ake talakun bid'i sai ce ba da kar Umar Umar da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da ina Umar mahaifin sai je ga Annabi alaihi salatu wasallam ga abin da ɗan sai wata gayyaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sai ya fuki sun makane yake liyuradi anha a gaya bar ya dawo da ita ku kiyaye kalma kun ga nan ya tafi ya tafi da cikin al'ada nan kuma zai dawo da ita to a nan gurin da ya janyo malamai suke sabani wasu na ganin kai saki ko mutum yayi saki lokacin da mace take al'ada sakin bai ba domin saki ne na bid'a wasu kuma suna ganin yayi wanda suka ce bai ba saboda saki ne na bid'a a yi a cikin jini wanda suka ce yayi saboda an ce annabi ya ce a dawo da ita kun gane kalmar ko yawwa me yasa za a dawo da ita domin an sake ta yawwa to shine irin wannan da yake janyo malaman fiqh su sabani sai kaga kowa ya faɗi bayan sa ba da ka take yi ba sai a ce imam malik ya kalli kaza a guri imam malik take yayi misali saboda yana ganin kawai ya sake ta saboda wani cikin malamai ba ma yana ganin take bai ba saboda yayi take bid'i to irin wannan shi yake janyo ko a ƙarin juna ilimi kowa ne kawo dalili hadisi daya amma kowa ya fahimce shi daban kamar 60 in ka ajiye 60 yanzu in wani yanzu ya kalle da zai ce 90 domin daga gurin da yake kenan ko ba haka bane wani wanda yake nan kuma yace 60 ba mutu wanda ya garan zuwa yace wallahi ƙarya kake zai ce kai ma ƙarya kake a'a kai da 60 ni ma kuma yadda nan sai a zauna lafiya ita ce dai guda ɗaya sai a haka ka ganta shi ma a haka ya ganta amma da za a dawo da ku bangare ɗaya ku kalle ta bangare ne kowa zai gane cewa a je nan ce in ka koma gurin ta kai ma shi ma zai fahimci cewa a je sikte to kamar haka ne to shi ne yake cewa sun mai yusiko ha hatta ta ɗora kun ji sannan a tare yace a gaya mar ya rike matar ta sai ta yi santi za a faɗi sakin sunna ke sun mata ingu tana gidan nata yana jin haushin nan nata sannan sai al'ada fa ta duhura sannan sai ta tsarki fa in bada da hu an da lika bayan ta yi tsarkin da bai sadu da ita ba domin ka'idar shi ne mace ta yi al'ada ta yi tsarki baka sadu da ita ba to sai ka sake ta ana ake saki shi ne sakin sunna ko kuma ya zanto tana da ciki cikin da ya bayyana to sai ka sake ta kaga ana da alama wannan ba wani matsala to sai ne fa in ba da ruwa ne da lika an ya ga har yanzu bai hutewa sai ya sake ta fa ni da lika nahira kabla an yamata ya sake ta tana mai kalbi kafin ya sadu da ita fa tilka da ajjatu lati amara Allah wannan ita ce Allah wato ita da Allah ya umarni cewa fa dan ne ko wannan li ajjatihinna wannan ake nufi amara Allah azza wa jalla wanda Allah ba wajen da mai girma da buwaya yayi umarni wannan hadisin bukari da muslim sun rawaji fa tilka iddatu allati amara Allah an yudallika la hadisa ita ce iddat da Allah ya umarni da take mata da ita saboda haka in an yi saki da ba haka wato an yi saki da bid'a yana da wata magana da wanda yake cewa wato an tambaye ibnu Umar da Abu Zubair kai ba tara bi rajulin dallaka ra'atahu haidan me zaka ce akan mutumin da ya saki matarsa tana al'ada fa qala zai ce dallaka bin umar imra'atahu haqidan ala ahdi rasulillah sai ce wani mutum ya saki abdullahi da umar ya saki matarsa tana al'ada zamanin annabi alaihi salatu wassalam saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ya bada umarni cewa a dawo da ita fa qala rasulullah yuraji'a farada aka annabi ya ce dawo da ita kuma ya dawo da ita fa qala zai ce wato wa kana da yake idan dawurat falyudallil aw yumsik ka'ida shine idan sai zargi to ya take ta ko kuma ya rike abarta fa kana da yake fa qara wa qara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi idza dallaktumun nisaa fa tanliquhunna li iddatihinna wa aqtul idda Abdullahi dan Mas'ud shi ma wajen fadin sa fadan ne ko wannan da yadda yake yake a tsoro min gairi jima'i sarkin da ba a saji ba kamar yadda muka faɗa ɗazu kuma ka ce da ruwa daga ibnu umar da adabu da mujahid da hasan al-basri da ibnu sirin da qatada da maimun bin mihran da muqatil bin hayyan wannan duk za ka fata wasu ke wa huwa riwayatun an ikrima kuma wata riwaya ce daga ikrima da imam zahab haka da abdullahi da abbas cikin fadin da fadan ne ko wanda da yake hinna yace yace ai la yadallika wa hiya haid wala bi duhuril kan jama'a hadi kada mutum ya sake matarsa lokacin da take al'ada ko kuma aikin da ya sadu da ita bayan ta shiga ba baby ovulation period ko kuma ta gama al'ada ta yi tsarki ya kuma saduwa da to kare take ta a wannan gabar kaga wannan ka'idodin ba duk yawancin kakan labarin mutane ne in an bata ba rai kawai ba ruwan da wani abu shi kawai zai zantar da hukunci to shine ma da yake faɗan da kuna da yadda yana da ita a tsoro wal ƙurƙu abin da ake nufi ko tsarki ko jini dama sabani والمدلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو جم وسمع لمن كالكي أجنبي وجم وسمع لمن كما أنا نبم لي أنا نبم جني يدو أن زعباني من لما لم يدسكي كاوا ما نيجي أن يدلق أبلا متقين الحملة shine in mutum zai saki mace ya sake ta tana da ciki cikin da ya bayyana wala ya tallika wa kan tsaba alaya kada ya sake ta lokacin ya sadu da ita ولا يدري حبلى هي أبلى بتجنى الجنى دي بكوبة دي ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق أكم هن النيمة لمن سكر رقو وكنت وكنت تنتكي وقسموه إلى طلاق السنة وطلاق بدعة a nan ne suka raba saki gida uku suka ce akwai sakin sunna ko gida biyu akwai sakin bid'a fa dalakun sunna inda dalika ha dahira min gairi jima sakin sunna mutum ya sake ta tana mai tsarki ba tare da ya sadu da ita ba au hamilan ko kuma ya sake ta tana ne tana wato mai ciki kadista ba da hamla alhali cikin ya bayyana wal bid'i cikin bid'a ko huwa an yadallika fi halil haid mutum ya saki mace tana cikin al'ada aw fi dawrin kan jama'a ne ko cikin tsarkin da ya sadu da ita wala yadri ahamalat amla mutum bai san ta dau juna biyu ba ko wata sani ba shi ma wannan cikin bid'a ne wa talaqu thani salatu natabi wala bid'a huwa talaqu sagira wal aisha shi kuma saki na uku shine mutum ya saki mace lokacin da take karamar yarinya ko kuma al'aisha karamar yarinyar da ba ta al'ada idan ya suke da shekara kaza yawa ba ta al'ada ko kuma wata take ta daina al'ada ta shiga wannan menopause da ake bada ta daina al'ada to a wannan sakin shine na uku shi kuma za ka kira shi na bid'a ba ko na sunna domin ita za ta amfani da dare watanni to shine abin da malai yake gaya mana anan yake cewa وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ko kuma wanda ba a ma tare da ita ba kafin a tare ko mutum ya ji ya kamata kawai su rabu ko ya gano yarta ga ɗaya da uwa amma yanzu yar yake so kuma an ɗaura aure da uwa to wannan shi ma kaga baya cikin wanda yake wato bidini ko sun wa ta'limu kalam fi zalika ma yata'allaqu bihi wannan duk bayanan da muka yi kenan wa asu da ita kuma ifa zuwa wa alibu ibtida'a ku kiyaye ku dan lokacin da za a fara al'ada wati ha kuma ku san yaushe za ta kare li anna tadawul al-iddati 'ala al-mar'ati fa tamtani'u min al-azwaj domin tsawaita wa mace idda yana hana wani namijin ya zo ya aure ta ba a so ba ta ta zama a gida a ce ta shekara biyar shida bakwai shekara uku tana zaune musulunci baya so ta yi wannan domin kada ta shiga wani yanayi amma yanzu ko kalli yanayi ko ba ruwan kowa da wannan wata za ta zo ma ta zo ji ba ruwan kowa da ita kuma sai a kyale ta illa da muke samu mu yanzu in yan uwanmu suka dawo gida ta shiga wani yanayi da ta fito daga wata irin madarasa kuma idan ta dawo gida ne ko a ba ta kulawa sai a rabu da ita kawai wai bani ne ne daga nan kuma sai wasu matsalolin su ta faruwa ta san tana buƙatar wasu abubuwa daban-daban a rayuwa kuma ba mu mata dole za a samu matsala gaskiya dole za a samu matsala tana da yi da kalli a cikin gidan nan ba ta hannu da juni amma ba ka iya shigowa da kalli wannan bayan Allah yanzu da take zaune yanzu ba ba karkashin miji ba ya take yi idan tana al'ada wa yake ba ta ba ya kamata mu tambayi kanmu wannan idan tana bukatar dan wani abu da ya shigo dan mangwaro ko goba domin a cikin gida za ku ga ware ta ake in aka yi rashin sa'a ba wasu iyayen za ka musguna wata ake ko da ba laifin da wani fitowa daga gidan miji an gamsu da cewa laifin wato mijin ne ko kuma kawai tsautsayi ne ko da da irin wannan ya kamata iyaye mu rika duba irin wannan abubuwan domin wato mu taimakawa mata wajen wato kiyaye mutuncin amma da yawa yanzu kan zaura da yan zaurawa in kana da bazaura a gida ka yi gida ko ka ta wanda za ta iya sakin jiki a hira da ita da gani mafi yawanci da kake matsa mata cewa ta kufin da miji kuma ana ta zuwa ka tambaye ta za a ga mutum mutum goma da suka zo insha Allah mutum tara gaba ɗaya da rantsan ban za su zo ba auren su zo ba ka tambaye ta kaji za su gaya kurkuru wani zai zo wai kawai da yanzu ta tasa ɗa na miji kawai an kai mata request na je ka taka za ta yi ta kai kuma kana ta mana cewa ta ji da bulda miki ita kuma tana ganin wannan domin ba a zaran mumini Saudi Arabia tana ganin wannan ba mu da aure bane ka a fata abin da ya ba da ita na farko ba ta so ta maimaita amma ake yi da ta wannan yana ɗaya daga cikin illolin da lalle ya kamata iyaye su lura da shi da kyau wallahi mabiya yawanci wasu za su gaya ma mutum za ga wani ya zo kamar mutumin girki babban mutum da ya yanzu wani ma da jikoki amma ya zo zai faɗi shi ga bukatarsa ana ganin cewa wai ta samu ba wuri ta samu ba ba buji bane domin wannan kalmomin idan mu Allah madaukakin sarki ya sa muna iya tattaunawa da su mun samu wannan likitin da yawa daga gurin shi ta ga wata shiga damuwa depression ya dame shi ta azabta su inda za ta saka ta shi ta buge buge domin a gida ba da mutu komai ana jin cewa wai baro horo za a yi mata a da ɗan nan da saraina ta a cikin gida kuma alhali wato wataƙila ba zai gudda ba ne ma na rabuwar aura wataƙila kuma tunda ko da ne gudda ne ai sai a koya mata darasi darasin da za ta yi hankali ta dawo daidai ba wai ta ƙara lalacewa ba domin idan ta samu matsala ka ga dai ai kai ne har yau ba yadda za a da an zo a jikin takarda haihuwar da za a ce wance wani ba kai saka goge sunanka daga cikin naka ba shi ne ba wanda ke cewa hannunka baya rikewa kan yi ke kaya an shiga wannan tsotsai to shi ke ranka tafi wannan a matsayin kaddara me ba da za ai mutum da aka aura mata ba ma san ina ya dosa ba yanzu kanka yadda wani yanzu ba ya bincike a kanka ba shi ke nan ka ɗauki darasi la yadabu mu'min min juhrin marratayn to kaga wannan Allah ya gaya mana wannan cewa ne Allah ta dole ba a so ba ta tare amma ka zo ka gani shine wata bayan Allah bana da tawa ta ce sai da ya ce yaran nan ban san me ya zawar ba ta ce malam ka gani nan shekara ta goma sha biyar ina zawar Allah ta ce wallahi ban san zawar ba zawar ta ce wallahi zawar ki musiba ne sha biyar shekara sha biyar to da haka lallai ya kamata mu lura da wannan to sai Allah ya ce wa taqullaha rabbakum ku ji yayi Allah ubangijin abi dalika cikin wannan sha'ani la taqla tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku kore su daga dakunan eh da mace take cewa wannan kalmomin da ba ta ce faɗa ta rika cewa gida na ne kai kana jin hauji to Allah ne ba da gidan nasu ne gidan su ne bi ko da yau jira ka yi wata tana na tafi gidana za ki zo gidana da yawa maza suna da hauji mutum ya ce ba su san yadda na samu kuɗin filin ba da daki na haɗa ne kaza ne kaza ba don rainin wawo gidanta eh ko yau je gidanta ne ka san inda mace take da gidanka ne na sa bin din ne ba za ta ce ku bari da gidan ya zo to a nan za ta ce yauwa nan za ta yi ma tsara nan gidan ka ne in dai ana da wani abu na kuɗi na gida da za ta ce ita mai gidan baya amma ba nan ba ko ina ga dara take ko gidan da ne to to to gide yawa ba ka ni gidan wanda gidan su kawai kai ba kai amma ana farin din ne ba da an zo za a yi gidan da ke gidan baya za ta biya mu to gine Allah wa rahmatin zarki yace wala ya rujna kuma kar ta fita kar ka zo dan an bada kawai saki daya wanda yake rajai ko biyu ko kuma uku wanda yake tana da juna biyu domin tana ɗauke da ɗanta a wannan lokutan duk ba a koran mu a wannan gaɓoɓin ake yi idan saki ɗaya ne wanda za a iya kome idan biyu ne za a iya kome ko kuma ukun da akwai juna biyu ba a koran mu amma ba wannan dokar Allah ce ba yadda muke yi ba mu yanzu a zamanance dan za ka yi da yawa bangaren iyayen ko gidan mutum sai ga kowa ya dau zafi a ke faɗan maganganu a ɗeba kaya to ba ka Allah yake ba la tukhrijuna min buyutina ku kar ku kore su daga ɗakunan wala ya yakhrujuna sannan kada su fita su ba sai ai muna da gidan wata yare ta ce za ta zo ta zo ya ta ce wai mu matsiyata ne mu za a wula ɗanci mu zauna wallahi sai an kwai a ji an tafi to kada a yi wannan shine ma ne yake la ya kuru na aibi muddatin idda a cikin kwanakin iddati da hadata hatta haqqu tukuna ala zaw sai ka zo ne ci gaba da baka abinci ba ta shi dai bane ko biyu to sai an baka abinci ma da mat mu'taddatin minhu mutikan idda ta ta take yi domin yana da ikon komai balaita li rajuli an yakhruja bai dace da namiji ya kore ta ba wala yajuzu laha aidan al-khuruj ita ba bai kamata ta fita ba li annaha wato mu'taqilla li haqqi zawji aidan domin tana rataye ne da ni haƙƙin miji har yanzu ba ta tace aure ba tana karkashin igiyar sa ne domin ba ta kare ba wa qawlihi illa an yati da bibahin jaddi mubayyana ma da yake abin da ake nufi sai sun zo da albaja ba bayyaniya sai dai ai la ya khurujna min buyutihinna kar su fita daga nagurin su illa an yamta kibar mar'atu bahijatan mubayyana sai dai ta ba da dara ma maza a gida saboda tana ji an sake ta fara gayyato ba maza to a wannan kuma dama ko shakka babu dole za a samu matsala dole za a fitar da ita kuma ba za a bata abinci ba ba ta kurje min almanzil ta ba fara fita kawai tana yawon ta wal fahijatul mubayyina ita ko albaja bayyana ya tajmilu zina aka ce ta kunshi zina kama qala ibn mas'ud wa ibn abbas wa sa'id ibn al-musayyib wa sha'bi wal hasan ibn basri wa ibn sirin wa mujahid wa ikrima wa sa'id ibn jubair da wasu su da yawa sun ce abin da ake nufi fahijatul mubayyina shine zina ko wata jamilu ko wata jamilu ma da na jannatin mar'a aw bazat ala ahli rajuli ko kuma ya zanto mace kai kan gare ta rika dukan ƴaƴan ka ƴaƴan wasu ko kuma na ka ƴaƴan kawai dan ka dawo domin aka samu sabani tsakanin mata da miji tana duba me weak point din sa me in yayi idan ta yi dawo shi take wani lokacin haka kawai mace za ta tsirin dukan yara domin ta san ba ka so sai ka ji gona ta kama wani yaron ta dandan nama a jar da dake shi domin kuma da kai take domin ta san ba ka son wannan abu abin da ba ka so shi za a ko kuma wannan ya'yan da ba kenan ballan da za a ce wasu ya'yan daban da ba na ta ba to sai ka faro da wayannan abubuwan ko kuma bayan yake mu bayyana wasu malamai sai ce bayan musguna wa ƴaƴan gida ko babanka na gidan kawai da rika mata waka ta tafi waka irin ta zuwa nan yan yan wakokin da zuwa da za ta rika habaiki da babanka take ko kuma ana wannan yanayin jin da kun bata kawai ta san kai kana son sallah zai ta daina sallah ba ita ce mu bayyana kenan eh ba za a yi ba duk mata suna wannan abubuwan to shine ma da yake idan ta yi wannan to ko shakka babu ta zo da wato abin da za a iya korar da kuma a hada ta zo shine lillahi atina bi bahijatin mubayyana sai Allah yake wa tilka hududullah wayannan iyakoki ne na Allah ai gara'ihu wa maharimu shari'ar Allah ce kuma abin da Allah ya haramta ne saboda kar wanda ya saki ya tsallake to man yadda hadda hududullah duk wanda yake da iyakokin Allah kuma waɗannan ayyarruj anha yabda daga cikin goye da jawo zuwa ila gairiya ya kidare ya tafi wani abin daban to sai Allah yake fa kai zalama nafsa ay yaf'al zalik duk wanda ya haka ya zalunce ka la tadri da Allah yake kai ko baka sani ba cewa da Allah la wata kila Allah madaukakin sarki yujisu ba da zalika amra ya wato ya fara dona al'amari bayan wannan wata kila daga wannan sakin yanzu ya dauka bata ba ka kula kan kan go kawai dai ka wuce shi ne wata kila ta regreti ta rika jin fa ta ji ɗaya yi nan ko wata ɗaya kawai jin yanzu ta shiga uku ta fara hankalin da ya dawo mata domin imojina ne wacce take yin ta hukumi to yanzu in Allah ya da bayan wasu yan kwanaki ne hankalin ji abubuwa za su dawo mata tun daga nan sai ta fara ɗauko hanyoyin da za ku shirya ta san me kake yi ta rika tafa ado lokacin dawo ka ta zauna a hanya ko kuma ta rika yin abin da kake so har kawai kun bata ka sake ta amma za ta ce wasan da zuwa ka ta yi zuwa sun ba ka abu za ka koma yau da gobe ko ta rika yin ta rika yin abin da za ta burge ka har ka ji cewa ya kamata ta dawo to shi ne Allah ya ce ba ku sani ba ko wani al'amari zai faru domin saki ya faru a lokacin kuma wani al'amari yana faruwa ko na soyayya mai ƙarfi ko na tsana mai ƙarfi dole ɗayan biyu zai faru ko ka ji yanzu kake tsaunar a baka ko ka ji har yanzu ba ka bukatar ɗaya biyu ne to a nan za ka yi da hukunci tsawon wannan watannin guda uku ko tsawon tsarki uku ko jini uku kamar yadda aka faɗa to shi ne ladani la Allah yujitu ba'da zalika amra ai da Allah zawj yandamu ala alaqiha wani ila mutum ya je yana da dawa akan sakin da yi zai iya koma gefe ya nutsu ya gano cewa wannan da abu bai kamata ya dau zafi haka ba shi ma akan kansa wa yasluqu la bi qalbihi raja'ata Allah ya sanya masa wato gumi a cikin zuciyarsa fa yakunu zalika aitarwa akhal kuma wannan abu ne mai sauki shine la dalili la Allah la yuhdithu ba'da zalika amra Allah madaukakin sarki yace sai aya ta gaba
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأجهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce fa ila balagna idan su matan suka isa ajalahunna iya ajalin su lokutan da aka yanke musu na wato idda fa amsiku hunna wato sun kusa gamawa ta yi jini ɗaya ke na biyu kafin ta kan shiga na uku sai mu tsufta ta kusa kenan gaba sai mutum ya ga damar dawo da ita zai dawo da ita to da zarar sun kusanci gamawa fa amsiku hunna ku rike matan bi ma'arufin yadda shari'a ta ce aw baliqunna ko kuma ta kusa gamawa ba ka da ba ka da sha'awar dawo da ita to ka rabu da ita bi ma'arufin yadda shari'a take shine malamai suke magana yadda shari'a take da wajen rabuwa da ita ummati uhunna ala al-muti akadaruhu ala al-muqtili kadaruhu saboda haka wannan tabbacin da za a yi ne ka zo ka dan ba ta wani abu bayan za a rabu ka ba ta yan dubu ɗari ka ce ga jinin ki je ki jari ya da yin rika ji da wani abu domin ta rika kula da kanka misali alal akan dai ma ana yin wannan su ma kansu ma da ba za su zo su tagayyara ba idan za su zo su yi sana'a ko duk kankan ta da wannan kuɗin da ake da shi za Allah barakatin sarki a ayoyin suratul baqara yake magana cewa Allah ya san wato halin kowa da yake magana akan yadda za a ce ya san kowa irin ɗabi'ar da yake da ita to shi ne abu ba yi kowanne da ma'aro Allah yake wa hajjidu da wai adilin minkum yayin da za ku ɗaura aure da lokacin da za ku yi saki da lokacin da za ku yi kome gaba ɗaya ku kafa shaidu a adalai guda biyu daga cikin waye adali shi ne dai wanda mutane suke surutu kaga dai adalin da ya ɗauro ma aure wanda aka ɗaura aure ya ba da shaida wayannan mutane irin ake zo za a kuma ana neman wajen azumi kuma su je su ba da shaida amma saboda rainin wayo da mutanen mu sai mu je kewaye ba a dalilin yanzu ba daura mu abin da aka yi na baban ka bai bace na in ka ce babu a irin su ne Allah yake su je zuba da shaidar azumi su ne ne ai ba ce ba aka yi ba a tumi ba kawai adali shi ne wanda alkhairin da yarin jayi sharri shi ke nan kawai kuma shi ya zo ya karba ba su aka ce jama'a kun je da duk suka ce su ne wa'annan mutanen da kare a masallaci su za su je zuba da shaidar garin wata duniya da lafi ba ce ba kai mala'iku ne za su sako ko wasu mutane da ba sa sako ba haka ake nufi ba wayannan mutanen da kake mu'amala da su din ne dai shi ne wa ajidu da wai ajidu ne ku a ina za ka fashe da ma abota adalci daga cikin ku shine yayin daura aure bin nikah wa talaqi wa raj'a haka imamu jami'i yayin da za a daura aure da kuma lokacin da za a yi saki da lokacin da za a yi komai wayan nan guraren uku duk ana bukatar su biyu amma za ku ga iya kuɗi ɗaya muke yi mafi yawanci ma illar da take faruwa za ka ga wanda yake da alaƙa da ko matsala ce ta taso ta aure wanda yake da alaƙa da wato miji ko mata ba sa sanin an yi saki ba sa sanin an yi komai duk da cewa dawa ba sharadi ba ne waɗannan da za su ba da shaida sai sun zama dole wanda suka karko da aurenka ba sharadi ba ne amma abin da zai baka mamaki shine matsalar aure ta taso shi wani da Allah yake ba ba su haka min ali wa haka min aliha sai ka gaba shi alaka lokacin da aure ya taso ya taso da wata matsala kawai sai a ɗauko wani daban ya zo ya ta bayani akwai wani bawan Allah da aka je kotu shi ne waliyin wani yace kawai ya ga wani lauya ya rike yana ta bayani ya ci kon Allah yace ni ne ba haƙu da dai kowane irin bayani yace amma ka ga wani from nowhere waya ka ko yi yake bayani wani abokin da yake alaji yace yace to ai ba wai yake yace mu muka nemo auren nan da mu aka ji aka yi bincike da mu aka yace amma ka ji wani bayani yake daban da ba mu ba shi ba illar kenan da ba domin yanzu ake kawai lauya ya zo ya kare shi a iya abin da zai kare shi ba wai zo ake a no nemo menene matsalar a magance ta ba to ɗaya daga cikin matsalolin da muke fama da su kenan kawai sai a ɗauko wani ya zo shi da tilo ya ce wallahi ka ga wannan bayanin da wannan lauya yake yake na rantse ba da Allah gaba ɗaya na gula abin yi gaba ɗaya na gula abin yi yake kwata kwata ba haka abin yake ba to ana da muhimmanci shi za ku ga ina yawan nanatawa ko a karatun mu na jiya duk wanda za ka karɓo a aure a matsayin ka na da TV ko wanda ka isa to lalle ya kamata ya ka nuna ka isa duk wanda ba za ka iya mai waya ka ce wa na so ko matsalar gidan da ta taso ta aure ba zai iya zuwa ya gaya ma ba kar ka karɓa ma abu wallahi kar ka karɓo masa sai wanda za ka iya gaya mai yayi amma wanda za ka yi ta waya kai wani biskul hamsin ya kuma gani ya ci zuwa a wannan ba za ka in ka karɓo ba aure ka karɓo ruwan da bakan ka kai ba za a zo ne a ita mun kana cewa wallahi ni ma ka ga tun da aka daura aure ba kuma ganin sa ba ba irin sa ake nima ba wanda za a zo wani abu ya bare ne ya to baba ko yaya ko kawo ko wani wanda ake girmama ko abokin mahaifinka je ka ce to ga abin da yake faruwa wataƙila kai ne saboda yarinta baka ba fahimci da garin ba sai a baka shawara a ce in dai mata ne kaza suke yi ko ma yin kaza sai ga nan da nan an warware ma matsala cikin kankanin lokaci amma matasan mu yanzu ba sai saboda suna da solution a a waya duk abin da ya faru yana kallo na wasu da ya faru da su a dirama a fim kaza series ya gani a kaza an yi kaza saboda haka kima shi ya kudurce a zuciyarsa irin wannan dai isa ba a samun yadda ake so da yadda ake tsaura aure haka ake zuwa a rika bayani wajen kafa ke da mutum ya zo bayan yin sallar magarba ya ce jama'a to na saki wa da da amma na dawo da ita da an gyama mai ko kuma a na saki mata ta kawai ya zo a masallaci ya ce to na saki ba da muna tare amma yanzu ba rabu yadda ake sanar da ɗaura aure bayan mun gama karatu a ce akwai ɗaurin auren wani da rana kaza ai da mutane sun gyama mai domin yanzu za a yi kashe mun ya komai ne a koma ba ma sani ba sai abu ya dagule na ƙarshe sai ga dangi sun san cewa ai dama da ɗaya an yi biyu da yanzu na uku ne yanzu a na uku dole a sani domin talakun ne bai wanda ba komai a cikin sa saboda haka wannan duk an jiya to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa aw fariquhunna bi ma'ruf wa ajidu da wai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah Allah ya ce ku tsaye da gidajen Allah shaidu ku tsaye da su don Allah duk yadda da aka kawo su yanzu tsoron Allah sai kuma ka kawo wato don ka kiyar dokar Allah zalikum yu'adu bihi wannan abu ne da Allah yake muku wa'adi da shi amma ba ga kowa ba sai ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa man yattaqillah duk wanda ya tsoron Allah ko a ja nan matar da aka baki amana domin amana aka baka yarinya ce da ta girma ta kai matakin da za a amfani ta a mora sai aka ɗauka aka baka aka ce kai ne komai na ta yanzu tun tana yarinya ake ɗoriya da ita komai ana mata aka rika kula da ita aka kula da yanayin lafiyarta da wato hankalinta da kuma karatun da nan zamani da na addini sai da ta kai gabar da za a amfani ta aka ce kai ungu shi da jiya ba ya baka to shi Allah ya ji da Allah ya ji duk wanda ya ji tsoron Allah kan wannan jihadin ka tuno cewa wala dan da wani fadula bai naku ka tuna wayannan abubuwan to shi ne Allah fara wajen sarki yake in ka ji tsoron Allah akan wannan jihadin ya ji Allah hu makharajan Allah zai baka mafita wani bawan Allah da irin wannan gini wani bawan Allah da yana ɗaya daga cikin wasu manyan malamai a garin nan muka haɗu da shi a da makocinsa da shi a a je a harabi zai wuce muka gaita ke ce mun kaga wani yana da yake kun kirki yace amma yanzu bai da aure sai ce me faru ke ce mun ai irin auren zumuncin na haka da aka yi auren zumuncin saboda haka yarinya kuma ba ta san sa sai ta gaya wata ce yaya tace dan Allah tun muna ce da juna Allah ka tawaje mu saboda gaskiya zai iya girmama ka a matsayin ka na dan uwana amma ba na son ka a matsayin miji sai ta kace ai huta roro wallahi kace kan ki wani damu ya dauka ka da ya bata take uku ya take ta kawai sai kake wayarsa ya dau lokaci aka rika neman sa can dai akwai wani yayansa shi ya nemo ya je zaunar da shi ya ce yaya aka yi haka yace kaji kaji kaji abin da ya faru yace ta ce ba ta so na yace kar a je wani gaba da za su ke min illa yake gwara mu rabu kuma da girmamawa kan zumunci ya lalace a rabu kawai wallahi da aka zo aka gaya ma'aikin saboda mai fahimta ne sai yake ai wannan bayanin abubuwa zai yi mana jime a ciki shi kenan kuma yanzu ta ma yi wani auren ta auri wani shi ma Allah ya ba shi wanda ta buwa to haka ake yi amma a zuwa ce a ba komai ai za ta gane yaran yanzu ba ba irin yaran nan bane da za su za ta fahimta nan gaba ko wani yanzu ya kace ma wai nan gaba za ta fahimta wa haka matan yanzu suna son ka ba a kuri kake wannan jira ba ta kanka kar ka kace wani ya ba da kullum ya ce wai ai ai ba da hankali ma ba da hankali to mara hankali za ka auro ka zauna da ita kai kar ka koma kar ka koma in dai ka nuna ba ta yi ko zakura ka nemi wata don ba ita kadai ba ce wannan shine ba ta gaskiya amma yadda ake yi yanzu a rika karfa karfa a ce ai kaza wallahi wa dini wani da dini wani to kaga Allah mu lokacin sarki ya ga amma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai waje mafita wannan kalmar ba zai da Allah ya mai ta ta uku a zuran nan domin gaba ɗaya abin da ake bukata tsoron Allah ta kawa kamar yadda za mu ci nan gaba duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai baki mafita wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja domin harka mata da miji harka ce ta ji tsoron Allah mutum ne ya zuwa ya ta mutuna wa mace wallahi a kasa ganewa ko namiji ne ta mutu mace ce ta mutuna da miji duk yan uwanta da suka zo ba za su gane ba ta kadai take ba tana girmama yan uwanta da komai da mutuntawa amma da zarar ba kowa a gidan zai gane cewa shayi ruwa ne akwai matan da ke wannan ɗabi'a akwai namijin da yake wannan ɗabi'a to ji za Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah kan ji anin amana da aka bai to Allah zai ba shi mafita wa yanzu uhu kuma sai ya azurta shi min haizu la ya hadace da inda baya tsammani wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah kuma fa huwa hasbu to Allah zai isar masa a komai inna Allah baligu amri lalle Allah wa rahmatin sarki baligu amri ne ita da al'amarin sa ne a gari ya rudu ila Allah an gane ko ba shi mutum ake magana ba Allah fa lokacin sarki wato a baligu amri zai isar da al'amarin sa sai dai kan ja'ala Allah bi kulli shay'in qadara hakika Allah madaukakin sarki ya sanya kowane al'amari kowane irin abu ya sanya maka wato tsari da iyaka kaga nan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib ma da yake cewa ai man yattaqillaha fi ma amarahu bi wa taraka ma la hawu anhu yaj'al lahu min amrihi makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya abin da Allah ya umarce shi da shi ya kyale abin da Allah ya hana shi ya hane shi yaj'al lahu min amrihi makhrajan al'amuran ka gaba ɗaya sai kaga Allah yana baka mafita abubuwa sun sun yi ma yawa sai ka kawai ka samu mafita ويرزقه من حيث لا يحتسب فني حاجة تاكد إن باقى زمان أي من جهة لا لا لا تحقر ببالي حاجة باقى زمان إذا أقول لك تنسى أزوجيك وما كوشك يا wato Allah ya baka wata gana Imam Ahmad yana da ruwaya daga Abu Dhar yace da Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tilu alayya hadhihi al-aya annabi ya riga karanta mana wannan aya yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu لا يحتسب حتى فرج من الآية هل يقرأ آية ثم قال في يا أبا ذر يا كي أبو ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتوا da a ce gaba ɗaya mutane za su yi riko da wannan ayar ta yi wanda ya ji tsoron Allah Allah zai wake mafita da al'umma gaba ɗaya za ta yi riko da wannan dodo da ya ce to shi ne yake cewa kana fa da ala yatluha wa yunajjiduha hatta na'at ثم قال يتي يرقى ميمي دايا حتى يتي لو جاء وجنسا sannan sai ce ya Abu Dhar kai fa tislau in ukhrista min al-Madina ko in ukhristu min al-Madina ya za ka yi za ka kore ni daga Madina ya za ka yi kullu sai nake ila sa'ati wa da'a anna li idi zan samu da wajen gari ne koma ba kunu amamatan min amali makka yace gwaran koma ta tabara daga cikin tabarin nan da suke yawo a makka in dai ya zanto Madina babu kai to bayan kowa ta tabara maka kawai me ya amfanin zama na a Madina ba kai wani ne kuntu sai na ce ka ka yace kale yace kai mata tunau in ukhrijtu min makka idan ka kore ne daga makka ya zaka kai kale yace kuntu ila sa'ati wa da'a wa ila shami wa wal ard al muqaddas yace bayan koma ta ko koma a baitul maqdis ta filastin yace wa kaifa tasnau in ukhrijtu min al-jam ya kuma za ka yi naka kore ni daga jam ita ma ari to kullu zinati wallazi ba akata bil hajj na rantsi da wanda rai na yake wato wanda Allah wanda Allah ya aiko ko na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya yace azau kaifi ala atiki yace zan tsora takobi na ne akan wuyaye na awa khairun min zalik kana awa khairun min zalik sai annabi yace diki ba za ka ba kai abin da yafi wannan alheri ba kuntu sai yace awa khairun min zalik kana yace yace tasma'u wa tudi'u sai nace to me yafi wannan alheri ya rasulullah me yafi wannan alheri kana yace tasma'u wa tudi'u yace ka ji ka bi abin nabi idan ma ba na nan idan da shugabanni to kai musu biyayya kai ka ji abin da suka faɗa sannan kai musu biyayya akan abin da suka faɗa shi ya ba da kai biye da kai tawaye wa in kana abdan habashiyan ko da wanda aka dora ba a matsayin shugaba bawa ne dan afirka kawai ka ji ka ji ko ba na nan shine wasiyar da annabi alaihi salatu wasalam yawa abuzar ibnu mas'ud yana cewa inna ajwa ayatan fil qur'an inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ayat da ta kunshi komai a cikin alkurani ita ce ayat da take magana a cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ayat da ta yi umarni ta hadi ta yi bishara yace to wannan ayat da take ajma'u aya wa inna aktsara ayatil qur'an farajan ayat da take kuma mafi wato ta kawo budi mai yawa a cikinta ita ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ita wannan aya duk wanda ya tsoron Allah Allah ne ba shi mafita a komai aya na kawo kisar wanda da cikin banu Isra'ila wanda bai da ɗabi'a kullum zai ɗaure da tabai ya tafi karatu a ji akwai wata zai zaman kanta ita kuma kawai sai ya ranta yake bai cewa wannan mu zai nuna ta kawa tsoron Allah ita ba zaman a yaka ɗabi'a wasu take wani kawai ka zo ka tafi karatu da magariba haushin ka yake ji wai kana so ka nuna mutane kai na Allah ne shi daga yaje wani kawai yana zo ne yana danna waya kawai sai yake jin haushin ka akwai wannan ɗabi'a ce ta mutane ta wasu saboda haka ran nan ce zan yi maganin wannan karatun da yake zuwa ya taho kawai dai ta rika kururuwa tana wayo ta shiga uku to gari da irin na da ba mutane an gane ko babu mutane a wannan garin tana ta yi sai ya zo taimako kuma ya karanta a karatu cewa duk wanda ya nemi taimako lallai a taimaka ba sai ce bai wa Allah ne ta ce zo ka gani yana ta waka yana shiga cikin gida kawai ta kulle koba sai kawai ta tuba kaya ta ce billahi lalli yau sai kawo wani karatun da kake kawai ta yanke sai kawo wani ta ce bai wa Allah ta ce kaga wallahi in ka kifu ta zan tara ba jama'a sai ce to shi kenan me yake bukata ta gaya ma sai ce to bari ajiye da ta bai sai ta ce ka da rike ma yace a addu'a sai ka da rike ma da ta bai yace a da guna yanzu nuna mun bai ina so in kama ruwa domin duk na buji da fitsari nake ta ce ga wani ɗaki a cikin gida a ɗaki ga shi nan ya tafi zai shiga ta ce ka da ta bai yace da guna zan shiga ban ɗakin za ka shiga yace eh da su zan shiga kawai shiga wannan yana shiga ya tsaya ba fitsari ne kai ba yace Allah kai ne kai alƙawarin duk wanda ya ji tsoron ka zaka bani mabuta na yi lawo daura kai kawai ya tsaya sai ban goye bude kawai ya baki hanya ya fice wanda ya tafiya sa kai ke jira jira ko ba za ka fito ba me kake yi ya yanzu dan ta bude wannan ki daga ba komai kuma ba wata alama ta an fita ta wani guri wannan abin yanzu ya rika damunta saboda haka sai canja hanya tafiyar da karatu ya canja hanya wata rana sai aka yi katibu tana ganin da take bawan Allah zo ya ce ke ba ke ba ni ba ke ba ni to ya na ku ne mu ya ba wa ɗaya ba nan kan kuna can kuna abun ana mu nan an gane ko to saboda haka ba ke ba ni dan Allah ta rika magiya yake to me bukatar ki faɗi daga nan inda kike ta ce mata dan girman Allah me ya faru ran nan sai ba ta lawo sai ce duk da kin magiya zan ga mu yace kin ji kin ji abin da ya faru ta ce to na yi wa Allah alƙawari da ke yau duk abin da nake na zaman kai na dena na dena saboda haka kine wato bayan ta ma koma zuwa ga Allah ta iya ba da labarin abin da ya faru da kanta to shi ne wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki to Allah zai ba shi mafita a komai a ma'aikata wai suna cewa ai in baka narke a cikin zuwa kaza kaza wani zai zo ya ce wai in baka narke kai ma ka koma cin hanci da rajawa ba wai za a yi ma sulhu kai sa Allah a ranka kawai za ka ga Allah zai baka wani da waɗanda suke tsorata ka su Allah zai zo ya ɗauke mun sha samu a cikin mutanen mu waɗanda misalai sun faru da su da yawa da yawa wanda zai zo ya gaya ma an sako shi a gaba an yi kaza ku ce kawai ka ji tsoron Allah ka yi abin da Allah ya ji so amma dai kar ka nuna zakewa duk abin da zai ji so abin da baka kai mataki ba kai wato ka kinki matakin yadda za ka iya kuma suka rika samun mafuta muna tuna da misalai da yawa waɗanda wasu ma abota karatukan nan don ka ji tsoron Allah a komai Allah zai baka mafuta sai Allah ya ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib sannan azza mutum sai inda baya tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya tsora Allah Allah madaukakin sarki wato zai ba shi mafita kamar shine garshen ayar ko yawa to ina ga zamu tsaya anan abu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbi wanda ya dogara da Allah kuma Allah ya isar masa kamar yadda hadisi na ibnu abbas ya tabbata annabi ya dauki ibnu abbas ya ce ya gulam inni u'allimuka kalimatin in fadillah ya fasta ko ifadillah tajiru tujaka wa idza ta'anta fatanillah wa idza ta'anta fatanillah wannan hadisin jibo ne akan mai dogaro da Allah domin annabi a karshe hadisin ya ce wa alam anna ummata law jama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak wa law jama'u ala an yaduruka lan yaduruka illa bi shay'in kad katabahu Allah lak bi rubi'at al-aqlam wa jabat as-suh a ko ina mutum ya samu kansa in ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita inna Allah baligu amri lalle Allah madaukakin sarki wato baligu amri wato mai kaiwa mai isarwa ne zuwa ga al'amarinsa abin nufi shine kan ji ala lahu li kulli shay'in qadara ai wa kullu shay'in indahu bi qida duk abin da ka gani Allah ya tsara yadda ya tsara kuma haka yake zartuwa an gane ko to shine inna Allah baligu amri kan ja'ala Allah li kulli shay'in qadira abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya dauke sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofaffin sa madaukaka Allah ya amfana da mu da abin da muka ji Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna ta'aziya ga mutane guda biyu na farko shi ne aljamin dan daga muna roƙo Allah ya yaje masa ya kula da bayansa ayyukan sa na alkhairi Allah ya tabbatar masa da ladan na biyu kuma injiniya alhaji kabir mai rago ko shakka babu wannan unguwa kamar yadda na faɗa jiya mun yi babban rashi kwarai musamman ni dai a harkar da'awun mu da muka sani banda masallacin mu sai ba da suke ta gaya mu wata abubuwa da yake ɗaukar nauyi to ji yawanci karatuttuka da muke yi karatun mu na lulu wal marjan shine mutumin da ya fara ziyartar da tabar guda gurin na lulu ya rabawa wasu matasa kuma daga haka samu wasu daga baya suka rika siya suna bayarwa har karatu ya dore a haka sannan karatun mu na ƙarshen nan da muka yi a hidaya ran da ya zo karatun ranar da muka buɗe ko rana ta biyu mun ji da sallah ya Allah ko muna da wani sarkin malamai ya zo ya ji ma dai sai kofi a gidan sai da ya ji wannan kofi a gidan sa har na ji wanda ai kusan ma mutane da yawa su ga wani da in dai wanda ake a takai da wanda lada ba ji ma zai ji sai da ya ji kofi a gidan saboda haka abubuwa da yawa da yi na alkhairi muna roƙa Allah ya tabbatar masa da shi bayan da ƴaƴansa kuma Allah ya bada wani sarki ya kula da bayan Allah ya bada wani sarki ya yaje masa muna roƙa Allah ya tuna yana dawa wa ire-iren da muke da su kun san da yawa yau din ya mutu alkhairan da suke fitowa to ire-iren da muke da su Allah ya tsara wa to tsawaita mana rayuwar muna roƙa Allah bada wani sarki da tuna yana dawa da domin ga mana roƙa Allah ya tuna da gafara idan ta mu Allah ya ta mu da kyau da imani muna roƙon Allah da sunan da kawo wa mu yi mar da lafiya gida da aka roƙi Allah ta wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a wani waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ta ƙara raba mana a cikin duniya da lafiya kasar mu Allah ka kawar da ita lafiya Allah ka ba mu damana ne albarka muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da tsofin ka maɗaukaka duk wanda da suka yi mana siya da addu'o'i masu neman aiki da sana'a da jarabawa Allah ka taimake su Allah ka shirya mana ƴaƴanmu da kallon mu Allah ka dora da hanya madidiciya duk abin da muke ji tsoro Allah ya kike mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da dogon zaman da kuka Allah ya ƙara zaba mana cikin duniya da lahira اللهم امنا في اوطاننا واخر ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذاب يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله
Allah